أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin har yanzu muna karatu a cikin kitabun da'awat za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da da saba'in da ɗaya bismillahir rahmanir rahim وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهر البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها an samu wani hadisi daga abi huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku nemi tsarin Allah ku nemi tsarin Allah daga dirkake ɗan man bala'i wato bala'i ya dirkake mutum ku nemi tsalla ya tsare ku Allah ka tsare mu idan aka ce bala'i zai iya zamowa bala'i na dukiya Allah ya baka dukiya mai ɗimbin yawa Allah ya haɗa ka da kamfanoni da gidaje da aiki ya zama baka da lokacinka a cikin rayuwa ya zama baka san kanka ba daga ka kama wannan tafiya can kaje lissafin kuɗi can kaje duba gidaje can kaje duba motoci can kaje haka nan a rayuwa gaba ɗaya mutum ya waye gari ba shi da lokacin hutu to ba ma shi in samu samun hutu ba ne wato sauƙi a mutum ya samu ya zama bai da lokacin ma bautan Allah mutum ya zama lahirarsa ya munci da ita mutum ya riga rayuwa kamar an zo duniya ne za a zauna dindindin sai mutum ya karar da rayuwarsa kawai cikin neman duniya babu lahira a ciki kwatsam sai kuma ya ganshi a lahira kamar yadda yake faruwa Allah ba dokokin sarki ga tsare mu ban Allah da bikin masa addu'a wanda aka yi jana'izar sadalu yau wanda yake nan abin nan nan zanwa rasuwarsa wa'azi ne ya je ya sai shawarma ya ce yana sa ya ce a sa wa abokinsa shawarma shi ya karɓi tashi ya gutsura ashe gutsuran shi kenan shawarma da bai cinye ba ke nan sai asibiti kam shi ke nan sai lahira kafin da wanda ya ce shawarma ya kafin bai shirya zai mutu ba tsakani da Allah a ana nufin ba wai shiri na ba ku gane hausa ba da ina nufin yanzu mu dinna ai ba mu shirya za mu mutu ba misali ai an gane hausar da nake nufi ina nufin ko na yawwa kaga misali dai ana nufin ba za ka ce mutum bai da lafiya ba misali ba za ka ce mutum yana wata wani yanayi ko wata damuwa wanda za ka yana nan lafiyar shi lau yana nan cikin duk harkar da mu muke ciki yanzu amma me ya faru sai lokaci yayi shine magana wace lokaci na zai ba wanda ya sani sai Allah wace naka zai kama baka sani sai Allah ta kaga shine da ake gaya musulmi ya zama cikin kintsi ba wai damun mutum ake yi wani aka ce ya ringa kintsawa a'a haka musulunci ya umarni mai dan dan adam ya dace Allah ya samu dace ya zama lokacin da zai rasu Allah ya bar wasu ayyuka Allah ya ji kan Sheikh Muhyiddin yau din nan ya rasu shi ma a Belgium wani malami ne baka san shi malami ne wanda mai da'awa wanda kusan ya shabe kusan shekara kusan talatin da ɗoriya a belgium ainihin shi ɗan maroko ne da kasuwa amma da yake malami ne sai ya buɗe da'awa ya gina wasu kataɓaren masallaci a belgium har guda biyu kuma ya buɗe santa kuma allah kaɗai ya san yawan mutanen da suka musulunta a hannunsa turawa haka ya karar da rayuwarsa Allah ka yi masa gafara kaga akalla yanzu shi ya ace ga abin da ya bari shine abin da ake ga musulmi ka tafi ka bar wani abin da za ka je lahira kana jin daɗi cewa ka bar aiki ba ka tafi ka bar abin da kai kanka ranar lahira ko haɗu da su aiki ne ba na nufin damuwa a to don kara su kabar kuɗi sai ne na nufin sai ne ana lissafi kuɗi a sa mutum aljanna ne ai babu aiki amma aikin da kai da kuɗi shine abin dubawa aikin da kai na kuɗin da Allah ya baka me kai masallaci nawa ka gina makaranta nawa ka gina al'umma me kai musu me kawa kace maka me kai wannan fa ana magana idan dukiyar ta halalce ita ake magana in ka tafi ka barta ita ma jidali dole a zama wani abu kai wanda yake za ka je lahira kuma kana samun lada ka gina wani abu wanda yake kana kwanci a kabari kana ana tura ma lada kana lahira kamar kana duniya kullum lada yana ta shigowa har Allah ya tashi kiyamarsa kuma bayan da ake yi sai a yanzu za a yi yanzu ne mutum zai yi investment na gaskiya investment na lahira eh amma da yawa za ka ga mun zo kawai harkar mu kawai ita ce duniya tun kawai yana ganin kaman in ya samu duniya ya hada ta shikenan kaman ya huta ita duniya ba a hutu a ciki ba a hutu ba abin da za ka samu ka huta abu ɗaya za ka samu ka huta ka ji tsoron Allah wallahi shine kadai in har zaka kira hutu to nan ne kada yake hutawa mutum ya tsara lahirarsa ya jira lokacinsa kuma Allah ya wa mutum gamdakatar ya cika da imani ya zama ƙarshen kalmar da zai faɗi a cikin rayuwarsa ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kenan dan adam ya yi sa'a Allah ka ba mu sa'a to wannan jahadul bala zai iya zamowa na wannan dukiya Allah ya haɗa mutum dukiya ya tarikita ji a cikin rayuwa ya yi wahala wani kuma Allah ya haɗa shi da talauci shi ma ya rikita ji ya yi ta wahala duk jadul bala wani Allah ya haɗa shi da rashin lafiya ya yi ta fama ta fama haka nan ga abubuwa duka wannan shi ne sun shi ne sai annabi sallallahu alaihi ku roki tarin Allah ya tsare ku da wannan Allah ka tsare mu wadarki shika ku roki tarin Allah madaukakin sarki ya tsare ku da shiga wani mummunan hali na wahala wanda zai ja mutum ya asarar duniya da lahira wato mutum ya samu shi kawa Allah ya kiyaye akwai wanda za ka ga a cikin rayuwarsa 2-0 ina nufin babu duniyar babu lahira in ka hango lahirar ba ruwan shi da ita in ka hango duniya ba komai a duniya kuma ya yi ta wahala amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ya ce asarai haka take ta yi ta wahala a duniya ta sha wahala tana ta aiki tana ta wahala kuma ta gama ta ta huta Allah ya kiyaye wasu ilkada Allah ka raba mu da wato kaddara wanda take mummuna idan Allah ya zartar wa dan adam da kaddara bayan da zai sai ya same shi to dan adam yana roƙon Allah abin da ya kaddara masa ya zama zai iya dauka zai iya haƙuri da shi zai iya daurewa akan imani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan abuwa ku ringa roƙon Allah ya tsare ku da su sa'annan wata mata al'ada ku roƙi Allah ya tsare ku da dariyan abokan gaba ka san abokin gaba shi kullum abin da yake fata abu mara kyau ya same ka eh to Allah madaukakin sarki sai ya tsare ka da dariyarsa shine ba zai ga wani abu mara kyau ya same ka ba sai dai abin da yake mai kyau sanan shi yasa ake son musulmi ya zamo mai dauriya mai kamiya mai riko wato abubuwan damuwa wato ya ringa rike su kada ya ringa bayyana su ba a san musulmi ya zama mai raki abin da ya same ka mara kyau sai ka zo ka yi ka gaya wa mutane da ba ku misali kana da dubu goman ka ashe a biyu ka ya yage Allah kiyaye sai suka faɗi ka duba gashi ne sun faɗi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kai shi aw tigiya to baka san cewa tigiya ana yin ta a inda za ta tigiyu ba ne ina nufin a ce ka kawai baka san ya tafi amma na yi ta kwana sa ƙaryona ya sada misali kawai nake kowa sai na gaya maryam da ya tsara a tun da na san na yi shi kenan allah ya maida mu kawai sai kai haƙuri to ina suna na abubuwa da yawa wanda in suka samu mutum kawai abin da ake so ya haƙuri za su zo su wuce dawamul hali min al mahal ba abin da yake tabbata ya zauna komai zai zo ya wuce in kai haƙuri sai zo ƙare sai zama labarai wani iri daban-daban wani hadisi mutafakun alaih imam bukhari da imam muslim ne suka ruwaito shi a ruwayar ya kara sufiya ne ke cewa wato ya yi yana kokonto a wata ruwaya sufiya ne ke cewa a shi yana kokonto a cikin waɗannan abubuwa hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi tsarinsa kamar ya kara ɗaya wato kamar uku ne yake cewa wato kaga me yasa ya faɗa ka gudun karyawa annabi sallallahu alaihi wasallam karya eh amma kuma in ka duba abubuwan wane ne ba za ka nemi tsarin Allah kan su ba babu wa anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul اللهم أصلح لي ديني الذي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأسله لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم an samu hadisi har wa yau daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wannan addu'a yana cewa ya ubangiji ka gyara mu addini na ka gyara min addinai na wanda yake shine gishikin al'amari na musulmi bai da wani abu bai da wani abu wanda ya kai addininsa idan addinin musulmi ya lalace to musulmi ya lalace Allah ya kiyaye da haka kaga babu wani ƙashin bayan rayuwar musulmi shine addininsa to yake mutum yana roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam roƙa Allah ta gyara masa addinin kai ka san annabi sallallahu alaihi wasallama addinin sa Allah ya riga ya gyara mana ni da kai ne ake koyawa addu'a ni da kai ne za mu kai sanan yace wa aslihi li dunya allati fiha ma'ashi Allah ka gyara mun duniya ta ka kyautata min ita wadda yake rayuwa ta a ciki baka da wani gari da zaka rayu sai wannan duniya kuma wannan rayuwar yadda dai aka zana ma ita za ka yi to Allah madaukakin sarki ya kyautata ma ita eh Allah ya kyautata mana ita gaba da shine ya baka dama ya zama kana bin Allah a ciki ya baka abin da zaka yi tira da abin da zaka ci abin da zaka sha na halal yawa to kaga mutum shikenan ya samu duniya ta yi kyau sanan wa asli akhirati allati fiha ma'adi Allah ka gyara mun lahira ta wanda yake nan ne makoma ta take kaga an gama rayuwar duniya sai ina sai lahira sannan waje alil hayata ziyartar laifin kulli khair Allah ka san rayuwa ta ta zama ƙari ne a gare ni dukkan alheri ya zama kullum alheri ne yake karuwa a cikin rayuwa kullum kullum ya zama alheri yake karuwa a cikin rayuwar mutum sannan waje alil mota rahatan limin kulli shar Allah ka sanya mutuwa ta zama hutu daga kowane irin sharri idan mutum ya mutu sai zama ya huta shi yasa zaka ji bahaushe yana cewa Allah ya sa mutuwa ta zama hutu mutum ya mutu sai ka ji ana Allah ya sa ya huta eh shi ne wannan ya zama mutuwar huta yayi ba a ce mutuwar ita ce kuma farkon shiga bala'i ba mutum bai taɓa ganin tashin hankali ba a ce sai lokacin zai so magani mutum bai taɓa shiga damuwa ba sai a lokacin zai so shiga saboda ita mutuwa idan mutum ba daidai ya mutu ba farkonta shine farkon bala'i da mutum bai taba gani irinsa ba sannan ya dinga karuwa kenan babu babu kakkautawa daga nan har zuwa jahannama Allah ya kiyaye sannan idan mutum ya mutu da imani shi kuma dadin ya fara kenan ya saba jin dadi shi ma yana karuwa daga nan har ya ganshi a cikin aljanna da kowanne gaba-gaba yake ci ba baya ba Allah ya tsare wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi wa da ali radiyallahu anhu qal qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qul allahumma hadini wa saddidni an samu hadisi daga sayyidina ali yadda Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kai ya ce mun kai wannan addu'a ya ce sayyidina ali ka dinga cewa ya koya masa wannan addu'a ka ce Allahumma hadini Allah ka shiryar da ni Allah ka shiryar da mu wata didini Allah ka daidaita al'amarina Allah ka daidaita al'amarina wannan duk inda za ka tafi ka dawo ko mene sai Allah ya ma saiti eh saboda in ba saitin Allah ba sai kai ta fadawa na wasu wurare amma in aka samu sadad shine daidaituwa wato sai kaga Allah ya dakar da mutum sallah ma da yake yana yi daidai na azumi da yake yana yi daidai duk abin da ake so a yi yana yi daidai ana karba shine sadad duk wani abin da yake ja masa musifa yana kaucewa Allah yana tsare shi shine sadat da Allah ya ce da kai daidaita malamin ka ai magana ta kare kaga kenan sai mutum ya ta aiki sai kuma ina sai aljanna wa fi riwayati Allahumma inni as'aluka al-huda was sadat a wata riwaya yace ya ubangiji ina roƙonka shari'a da kuma daidaituwa da kuma saiti mutum ya dau saiti illa ba dan dace na Allah ba sai ka ga mutum ya burkice akwai yanda za ka ga a cikin rayuwa mutum ya burkice baya nan baya can Allah ya kiyaye shi ba a duniyar yake nema ba shi ba lahirar ba kawai yana rayuwa a burkice in ka tambaye shi labarin duniyar ma bai sarta ba bare labarin lahira shikenan ka gaba ko daya Allah ya kiyaye وانا انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات wa fi riwayatin wa dala'id dai wa galabati rijal rawahu muslim an samu hadisi daga Anas ya dala su ƙara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗin wannan addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi Allah ina neman ka tsare ni daga gazawa gazawa nan ce gazawa ta hada duk abin da ka sani abin da ya kamata kai ka kasa yi abin da ya kamata kai na bautan ubangiji ka kasa yi abin da ya kamata kai na haƙi na ƴan uwanka kasa badawa abin da ya kamata kai na haƙi duk ajizu mutum ya samu gazawa duk abin da ya kamata yi na ya kamata yi sai ka ga ya kasa yi Allah ya kiyaye mu wal kasal kuma Allah ina rawar ka tsare ne daga kasala ina jin da Hausa ma kasala ne ko yawa mutum ya zama kasalalle eh san jiki eh kaga mutum kawai ya zama mara amfani eh kawai shi da kanshi wani abu wani abun kirki ba za a yi da shi ba to wannan ba dabi'a bace Allah ka tsare mu da ita wal jubun Allah ka tsare ni daga tsoro ba a san musulmi ya zama matsoraci ba ba kuma ana cewa ka je kana neman fada ba ba na cewa kai ba ka da tsoro aha ha kar mutum ya zama mai tsoro domin idan ka sake tsoro ya shige ka kai kanka sai ka ringa firgita kanka sabon tsoro ba ka kanka sai ka ringa ba ka kanka tsoro to ana san na da ya samu wato rashin tsoro ba tsoro akwai tsoro abinda kowa ya zo dole ya ka firgita wani abin tsoro ba shi ake na a'a mutum ya zama tsoro yana firgita shi akwai wanda za ka ga suna da ciwon tsoro kowane abu yana firgita shi babban kuma abin da yake jawo wannan shine rashin tsoron Allah eh dama idan mutum ya ji tsoron Allah to shi kenan sauran abubuwa sai su ringa jin tsoronsa in ya gidi tsoron Allah sai kuma ya ringa ba shi tsoro komai eh kaga mutum sauro ya wuce a gidan shi ya firgita na bera ya wuce ya firgita gaban shi na ta bugawa haka za ka ga saboda zuciyar da kwakwalwar tana haɗe har ta ringa gwada mutum abin da babu shi eh sai ka ga mutum ya shiga cikin damuwa na babu dalili wal haram Allah ka tsare ni daga tsufa tsufa wanda ba farkon tsufa ba a tsufa wanda zai kai mutum ya zamo bai da amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya kai shi wannan lokaci lokacin da mutum zai zama ya tsufa ya zama wa mutane aiki ya zama aiki in ma ba sa'a ya ci ba ko wanda za su kula da shi ma ya zama wahala wasu ma ƴaƴayensu ne amma sai su gudu komai ya zama ya zama aiki dama ayyukan ibada sun zama su yi wahala baya iyawa ayyukan to wannan lokaci idan ma mutum ya samu tsufan in bai samu samartaka mai kyau ba in bai samu lokacin yana miji karfi ba ya tsaya ya bi Allah to ana samun matsala sosai lokacin tsufa idan mutum ya yi sharholiya a cikin rayuwa to ba shakka in ya tsufa zai hadu da wani irin tsufa mara kyau eh rikitaccen tsoho ayan sa rikitaccen tsoho ko eh Allah ya kiyaye mai karatun Qur'ani baya wannan eh mai kusanci da ko ya kake ka 500 kuwa sai dai kawai tsufa da hankalin shi da nutsuwar shi da komai amma wani kusa-kusa za ka ga kawai ya birkice ce sannu ba bai ce uwa na ai ban ba ta gaisuwa ma da zagi a kawai ta ka ga na ga irin wannan tsoho a makka Allah kiyaye ya sa ɗansa kuka ɗansa ne ya masa maka ya zo kuma yana dawafi da shi yana rike shi yana tsine mar uban yana dawafi da shi uban na tsine mar dan na kuka mutane ta ba shi hakuri ce ka ci gaba karka da ya rikice wai ya kawo shi a tattaka shi wai a dawafi gaga ne wai ya kawo shi a tattaka shi ne shi ba zai iya tattaka shi anan ba shi ne ya kai shi na masu dawafi su tattaka shi su mammatse shi kaga yana kasa rike ce ban na kwakwalwa ne abin ya damu dan wallahi mutane suke cewa kai ya damu Allah ya san me yake ya ci gaba ya tsaya ba ba zai ji ba ba zai yi ba kuma ba wani tsufa ba ne can kawai dai ka san rikicewa ne na na kwakwalwa Allah ya akwai kuma wanda jahilci yake zamo sanadiyya eh wannan labari shi ma a maka aka bamu an ce wani kwamishina daga wata state ba zan ma faɗi state ɗin ba ya ji aikin haji ana cikin dawafi kawai ya fito yana faɗa yana this thing is not organized a yi mace akwai na jahilci ai kaga wannan tsagwaron jahilci ne to dawa bi organized a tsatsaya haka zagaya ko kowa ya tsaya kai ka je ka yi zagaya shine ya zama organized yana ta faɗa ba ana ya zo mai yana ba zai yi ba ya fita yi and this thing is not organized kawai ya yi hotel abin kakne me yake tunani oho yana ga da shi kwamishina ne ya kamata a tsazaya na yawa ko ya zagaya ya zagaya ya gama na honorable commissioner duk tafiya ɗaya ce ai kaga mutum ya bai da wani ya hajjikice wa addini gaba ɗaya kaga wannan bai ma san ina aka fuskanta ba da aikin haji bai san ma me ake ina aka dosa ba wal bukul Allah ka tsare da ruwa ayan ruwa ba kyau bai ku ci amin ba ha amin wallahi Allah ya tsare mu da ruwa ruwa ba ta da kyau muguwar dabi'a ce eh idan ta ci mutum har kan shi yake wa shi kan shi ma da yake wa sai ringa wa kan shi ruwa eh ba kyau kaga gaskiya ne a'a kai kuma wa nan Allah ce ba harabin nan zama ba yanzu na ko ba da tsoma na gama ba kai ne da ka tsallake ni ba tsallake ai ba tsufa na gama ba shine haram ai ko ka dauka kasal ne haram ko jubun a jubun tsoro wal haram da tsufa wal bukul da rowa da haka ruwa mutum ya zama ruwa ba ta da kyau na ce in ruwa ta yi tsanani mutum sai ya ringa wa kan shi ruwa ka ga mutum na wa iyayen shi ruwa ba kyau mutum yana wa yayin shi ruwa yana wa kannan shi ruwa ko ringa wa matan shi ruwa ko ringa wa 'ya'yan shi ruwa bari a zo makota bari a zo 'yan uwa bari a zo abokai duka ba kyau ka roƙi Allah madaukakin sarki ya cire ma ruwa ba a sa ka kai abin da ba za ka iya ba ba sa ka kai a'a da yake ita ɗabi'a ta kyauta ba wai arziki ba ne ba yawan arziki ba ne don Allah ya ɗora wa wannan kowa abin da zai iya da haka ɗabi'a ce wadda take ake son musulmi ya koyar da kanshi kuma ya ringa yi wani hadisi da ke ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi marowaci yace marowaci abokin gaban Allah ne eh yace abokin gaban Allah ne sa'annan abokin gaban mutane ne yace sa'annan nesa yake da aljanna kusa yake da wuta dab yake da wuta sai yace amma kishiyarsa mai alheri yace shi kuma masoyin Allah ne Allah yana san shi sa'annan mutane ma suna san shi yace sa'annan kusa yake da aljanna yace nesa yake da wuta kaga wane ne zai so a ce waɗancan sifofi na mutum ya zama abokin gaban Allah abokin gaban mutane nesa da aljanna kusa da wuta ai ba kyau eh to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga tunda akai duniya ba a yi mai kyautan manzon Allah ba sallallahu alaihi wani abin da zai baku mamaki har da aka da baya da gaba duniya kuma har ta nade wani abin da yake ban mamaki kaga a aikin haji ga masu kuɗi na zuwa haji na ce wani ba za a samu wani ɗanyi ko irin hubbasa ya ce bari ya kwatanta ba manzala sallallahu alaihi wasallam da hajjinsa da ya guda ɗaya shi kadai sai da yanka raƙumi ɗari nashi raƙumi ɗari na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kusan sittin da bakwai shi da hannunsa ma ya soke su sauran ne aka taya shi amma yanzu za ka zo ka je ana ta rigima da mutum ko bakwai ku yanka raƙumi ɗaya na kaga ana ta rigima wani ma ya ce ya yi tsada ko mutum bakwai an yadda hakkin haji sai ga raƙumi ɗaya ko saniya ɗaya rago ne dai ba za ku haɗa da kowa ba to haka za ka ga in yanzu aka je aikin haji ka ga mutum ya yanka raƙumi biyar ma sai ka ta kallon shi ko goma na na jayi sai kuma tiket za ka shiga za ka siya riyal 300 da yanzu ya zama 480 ke da ne ke 360 ya da 70 yanzu ya koma mun baro shi dai shekara uku da suka wuce shekar riyal 100 biyar ne ba kaɗan ba na ninka ba da riyal 500 za a baka canjin ko riyal 70 ne ko 80 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta kamar iska kamar yadda iska take kyauta idan mutum ya zo ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana da abin da zai bashi kyauta yake yi kyautan wanda baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam haka yake kyauta wani ya taba zuwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo yana da dabbobi an kawo masa kusan a cikin fai'u akwai rabon da aka ce a raba na manzan Allah ne na fa inna lillahi khumsahu na wal ko da na manzan Allah da na duk aka ce to manzan Allah ya tara garki garki nashi ne kawai ta wani yazo yana roƙon Allah yana roƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam awaki manzan Allah ya fito ya ce masa ka ganan tikanan ka iba an baka garki garki har ya ce rasulallah ya ce ka iba mutumin yana kura yana juyawa ka gane ko za a ce kai dawo haka ya kura har ya shiga garinsu shi yasa da ya shiga garinsu ma yake ce ya ce kowa je musulunta ya ce na zo muku daga wajen wanda ba jin tsoron talauci haka ya dinge kowa garin ya ce kowa je musulunta kawai to annabi sallallahu alaihi wasallama ba ruwan shi da ruwa shi yasa yake roƙon Allah madaukakin sarki ya raba shi Allah ka raba mu da ita sanan wa a'udhu bika min azabil qabri Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu azabar kabari gaskiya ne eh gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an je jana'iza na wani mutumin Madina an zo ba a gama tona kabari ba mazala yana rike da wata yar sanda a hannunsa sabai suka zauna mazala sallah sallama wasu suka tsugunna mazala sallah sallama ce musu ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari kina ana yin azaba a kabari har ya gaya masa yadda ake zuwa a ɗauki ran mutumin kirki ya gaya masa yadda ake zuwa a ɗauki ran mutumin banza Allah kiyaye sa'ana wa uzu bika min fitnatil mahaya Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa ita ma ba ta da iyaka yanzu an ce kalli safa fitinar rayuwa manya-manya guda biyar da wani za ka fara rashin lafiya ba ba fitinar rayuwa ba ne domin ya danganci wani irin rashin lafiya akwai wanda rashin lafiyarsu alheri ne akwai wanda rashin lafiyarsu alheri ne na? na? to ya shi ne ya fi to ai kayan raba imanin ga nan jingim ni na ɗauka za ku ce arewatan tufo ne ai za ka duba manzorocin mutane kuma na ɗauka za ku ce waya na? to rashin tsaro shi ma rashin tsaron inda da imani da sauki kasan abin da yake damu abinan dan adam a wannan rayuwar a raba shi da imani ya fi kowane musiba na idan da imani ko kuli-kuli aka yi da shi da sauki na nuhu ko daga yi aka yi ya zama sakwara ai shi saukin duniyar nan fa ba wanda zai zauna ina nufin in ka tsaya tsafkai tunani da mugu da barawo da dan fashi da duk kowa ba mai zama kawai ko ha lokaci yake jira kuma sai ya tafi kaga inda abin ya zo da sauki yanzu duk mutumin da ya fitini mutane yake ta zalunta su yana ta kashe su yana ka ba shi lokaci shi kadai zai mutu kaga ashe akwai na akwai iyaka da da ce ya sha ciki na zalunci mutane ya shi yana nan ha shi ma ka jira lokaci ne to kaga shi kai ko ni idan akwai imani ma duk abin da ya faru da sauki amma yanzu mutum ya je lahira kuma Allah na fushi da shi aka ga musiba ta faru fushin Allah ba kyau Allah ka tsare mu idan Allah baya yana son mutum bai fushi da shi in duniya tana fushi da kai baka da matsala duk duniya da na farko da na ƙarshe a ce kowa na fushi da kai Allah ma baya fushi da kai kasan kuma tunda Allah baya fushi da kai to manzo Allah ma baya fushi da kai na ina nufin dole ka ka san wannan ka huta eh to duk fushin kowa nafila ce ba abin da zai ma amma in duk duniya kuma suna son ka ba sa fushi da kai Allah na fushi da kai duk san ya zama na banza bai da wani rana ba abin da zai ma to yanzu kuma abubuwan da suke ja mana fushin Allah ake ta samu a ciki kawai su ne duk wani abin da Allah baya so sai a sa sai kai shi yake ta samu iri iri iri ta ko'ina Allah ya tsare sa'annan walwama da fitinar mutuwa fitinar mutuwa shine mala'ikan mutuwa iska mutum ba imani Allah kiyaye ko iska mutum yana wani aiki mara kyau eh da ya kamata a ce daman rayuwa akwai farko akwai tsaki akwai ƙarshe to babban abin da ya fi muhimmanci shine ƙarshe a rayuwa ta yi rayuwa farko ba ta yi kyau ba tsakiya ba ta kyau ba amma an ƙarshe ta kyau to an yi riba amma an ƙarshen nan ta zama ba kyau to akwai matsala eh Allah ya kiyaye eh kuma ba mutum ya sa farkon ya yi kyau tsakiya ya yi kyau ƙarshe ya yi kyau sai gode Allah amma dai ƙarshen nan domin duk yadda mutum ya mutu ƙarshen nan baka zai tashi duk yadda ya mutu mutum za a tashi za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi shi yasa wasu in suka mutu sai abin ya burge ka eh gashi mutuwa ce amma sai abin ka je abin da daɗi saboda yanayin yadda suka mutu suna aikin alheri kaga mutum an nuno shi da qur'ani yana kira ya rasu wani ana sallah yana cikin sujada ya rasu ga sunan ga sunan wani yana ta kamar malamin nan da ya rasu da ake ta sashi kwanaki latta yake yi sai da ya zo ma kan cewa a ringa cewa la ilaha illallah a lokacin kawai sai ya tsungire shi kenan sai ya rasu yana cikin faɗin la'ila illallah ba ka ga ba a san a mutu amma dai sai ka ji abin akwai na yau akwai ban sha'awa eh kaga ba za ka kwatanta shi da wani za ka ji aka ce ma yana da na ya mutu misali Allah ya eh suna nan zuma wani yana ya je fashi misali ya mutu ya je yana tata ga na yani ya ta giya ba ta sake shi ba ya mutu kaga kaga ta yara ka kwatanta su waɗanda kaga bambanci ya yayi nisa Allah ya tsare ta a wata ruwayar sai ya kara wadala iddai wato da da nauyin bashi Allah ya tsare mu da shi mutum ya ci bashi bashi da zai masa nauyi ya kasa biya ya sa shi ya tashi damuwa ana bin shi da 'yan sanda ana neman shi yana gudun kar a haɗu da shi kar a gan shi haga ya zama dala'id dai ya zama bashi mai nauyi Allah kiyaye ba bashi ba ne laifi in da dare ya kama ana cin bashi kuna halal ne annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shi bashin sa yana ciwa mutane ne shi yana cin bashi ne don ya bawa mutane ba wai don karan kanshi ba ko rasuwarsa ya rasu akwai jingina tsakanin shi da wani bai hude ma ya karbi abinci ya ba su wajen mudu talatin da zara ba shi jingidan mayafinsa da haka ba shi ne ba ba shi ne matsala ba amma ba a san ya zama kawai bashi na na na ganin dama ko na san zuciya sa'annan wa galabata rijal da rinjayen wato azalimai daraja dinnan maza azalimai ya zama azalimai sun rinjaye mutum shi ma kan shi ya zama kada ya zama cikin azalimai duk yana cikin wannan addu'ar galabatar rijal ya zama an rinjaye shi Allah maɗaukaki sarki ka tsare mu alhamdulillah sai mu tsaya nan amin Thank you. suka suka shige to waye su kudin ya ci to ai shari'a kasuwanci na musulunci sai an duba an ga yadda kudin ya kai ya lalace idan lalacewa ne na gaskiya to asara ta same ka ta same shi idan kuma lalacewa ce na ganganci misali da ya karɓi kudin kawai sai ya je tattara misali sai ya je sai gida idan ce ma ai kasuwancin babu ba kuɗi ka kaga wannan shari'a za ta sai a kwace gidan na kusur ma da kuɗinka a'a ya tafi kasuwa sai yan fashi suka tsane shi Allah ya kiyaye sai suka kwace kuɗin ka gani ai kaga duka ba kuɗi ko amma wannan sai shari'a da akwai bambanci tsakanin lalacewan wancan lalacewan wannan hasali duk wanda ya haɗa kuɗi aiki ya sa bankunanmu ake ta rigima dangane a sa su zama shari'ar compliance saboda akwai matsala na wajen a ka'idar musulunci akwai ka'ida na cewa al'aminu la yuduman shi amintacce idan zuciya ta bata hannun shi ba a zaya biya ka'idar musulunci idan yanzu na yadda da wani mutum na ce ga kuɗi na ka ringa ɓoye min misali nake na yadda da shi ina bashi yana ɓoye kuɗi yana ɓoye kuɗi shi ke nan sai ɓarayi suka zo gidan shi Allah ya kiyaye sai suka sace da kan da yake ɓoye kuɗi suka gudu sai biya ni na bi kayan haka to a shari'a musulunci ba zai biya ne ba hasara ta same ni kamar yadda ta same shi shi da kasance amin in dai da gaske ne ba wai wani abu ba ne shi sa ake bincika a tabbatar da in dai da wannan amincin to babu wannan da haka wanda ka ba shi kuɗi ya je kasuwanci in an sace kuɗin har da kai aka wasa ta da aka raka roƙi Allah ya tsare masa ya tsare masa duki ya tsare ta da ku haka ne in kuma amana ya ce wannan zai biya ka lahira wannan shi ne na eh na ji bai ci ba sha ya yi ok bai ci ba bai sha ba shi na ce bai ci ba bai sha ba kaza akwai wanda bai ci ba amma ya sha na in ya zan shi ne ai wannan kaga shi ne na batura natural disaster ya samu dukiya wannan ba magana biya amma in ya zan da wani aiki nasa yanzu misali wanda na ce za a ba ajiyan kuɗi ba zai biya ba da za a ba shi ajiyan kuɗi sai ya ajiye a saman mota ana ta hira kawai sai ya manta ya shiga gida sai barayi su ɗauke sai ya biya ka gane hausar rai saboda akwai sakaci na shi su dama a shari'a sai in babu sakaci ya zama larura eh bismillah na lafi na
na fatan kuna gane wannan jawabin to halal ɗin gaskiya ne alaikum salam Allah ya saka da alheri wataƙila kun ga wani yaro da aka kama police suna hira da shi ko wani wanda yake yana operation daga nan abuja da jos da da kaduna ne ko kano kano shi kuma inda ya ga wata alat naka guda ɗaya ya samu da aka ma to ya san yadda zai yi ji ya sace kudinka
inda zai ga alat ɗinka da aka ma sai an aika ma kuɗi to shi kuma shi kenan har aka tambaye shi da wani banki ya fi yiwa ya ce da first bank da access bank wai sun fi musu sauƙin sata wannan hira da shi polis suke hira da shi ga shi nan a cikin da haka kun ga mun ci gaba amma ci gaban mai tunan rijiya kuma ba za a yi baya ba Allah ya tsare mu ita wannan wayar ta zo da sharri da yawa ta zo da alheri irin nata amma sharrinta ya ninka alherinta kun ga kidnapping din nan da ake ta yi inda da ba waya ba za a iya kidnapping na to mutum da zai gina kai sallama ya ce na kama dan uwanka ka kuɗi haka ba zai yi ba to mu dama haka lokaci yake zuwa da musibu iri iri sai dai a roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare mu sanan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani dan shine yafi kowanne muhimmanci duniya ba za ta gushe ba tana shiga cikin rudani yau har da tashi dole a san wannan kai dai abin da yafi muhimmanci shine kai imanin ka da ni imani na da ni imanin sauran yan uwan mu yi kokari mai roƙi Allah ya tsare mana shi ka samu ɗin rayuwar nan ka kare ta a lafiya shikenan an gama amma ba wani abin da za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗi babu wani zamani da zai zo bayan wani zamani ya wuce face ya fi sharri hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani zamani da zai zo sai ya fi na bayan sharri eh musulmi ya san wannan da haka sai dai neman tsarin Allah Allah ya tare mana imani sallallahu alaihi wasallam to akwai yau ba an yankin kuma laraba da suka zo daga suna neman taimako na neman dawa kwaki wani ya zagaya da shi abinda allah ya ba shi kenan sai a ba su waye zai zaga yanzu wani ya zagaya yaro da yi mana ladan ko? ya ci ladan kun ji ladan a yayin ta muna yawa abinda Allah ya ba su sai samu magana mu jira da zuwa mu gama sallu ala nabi kari اللهم صل على محمد وعلى محمد نعم نعم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله ya saka da ne Allah ya biya Allah madaukake sarki ya tsare mu daga shiga irin wannan yanayi eh Allah madaukake sarki marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya Allah madaukake sarki ya tsare mu ya tsare mu da imani tsare mu ya tsare mu na addini Allah ya tsare mu ya tsare mu da mutunci Allah ya sa mu rayu musulmi musulmuna musulmi karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين